mita 88.5 dala FM Rai Zamani a bakar sabo ake tare shi da tagarin jar kuka garin da suka daɗe suna fama da matsaloli daban-daban da suka shafi makaranta makabarta asibiti da kuma hanya musamman abin da suka fi koka shi ne abin da ya fi ci musu a kwarya wato matsalar hanya inda kuma a baya-bayan nan kamar yadda ake ji akwai gwamnatin jihar kano da ta yin wata katafariyar gada wacce aka sa mata suna muhammadu buhari wata take shatali talan hotoro ko mu ce hotoro mega station wanda toshewar ko kuma gabatar da wannan aiki yasa dole ana biyowa ta wannan gari na kuka wanda suke ganin biyowa ta garin akwai buƙatar mahukunta su shigo domin ganin cewar an yi musu cikakken aiki yadda ko da an gaba waccan gada su ma za su ci gaba da amfana kuma kamar yadda aka sani wannan gari ya yi iyakoki ne da ƙananan hukumomi guda hudu da suka da karamar hukumar nasarawa kumbotsu warawa da kuma gizawa amma dai tsawon shekaru kamar yadda suka faɗa ko kuma suke ta faɗa suna fama da wannan matsala ba tare da na ja dogon lokaci ba zan haɗa mai sauro da wasu daga cikin matasan wannan yanki da suke da kishi na yankin don ganin cewar an samar da ci gaba yadda ya kamata za mu so mu ji suna za mu so mu ji suna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana kabiru ya ujar kuka tsamiya babba geza lokal gama to ga wannan hanya da kuka daɗe kuna kuka a kanta dangane da matsalar da ke haifar muku kashi kamar yanzu yadda muke gani an karce ta.
Alhamdulillah mu ba abin da zamu ce da gwamnati sai godiya. Mun gode da haka da aka ba karce amma duk da wannan karcewa ta zamto bisa wani dalilai na rashin hanya da aka samu an toshe wannan round na hoto na ANPC to amma abin da yake faruwa shine wannan karce hanya famu a gurinmu zai zama mana koma baya akan abin a halin da muke ciki sakamakon a da da mun san gaskiya muna da wani bawan Allah da yake kokari duk shekara yana kankare mana hanyar nan kamar sau biyu ana gyaran hanyar nan yana gyarawa to amma tana kuma lallacewa da an yi ruwa ɗaya biyu hanya ta lallace to amma fa a yanzu lokacin ma manyan motoci ba sa bi amma a yanzu hanyar maka mazungula ta za a yi domin an zo an kankare an yi irin na baya saboda kuma sannan motocin sun karu manyan motoci sun karu da buru motoci da suna wuciya mai tan ashirin tan goma sha biyar yanzu kuma za a zo mai tan sittin tan saba'in ma ta wuce ta kai saboda kaga za a ban mu da ramuka ne a yi mana ramuka a kan hanyar a da shigar da mu cikin wani hali daban sannan daga baya a gama aikin rawun a buɗe rawun mu kuma a ban mu da wannan hali domin tun a baya mun koka mun koka ba a yi ba amma muna kira da mai girma gwamna da su 'yan majalisu wannan dan majalisa da beji mun gode Allah saka alkhairi domin wannan dan majalisa tsakani da Allah muna zaune muna da yan majalisu na jiha wanda cewa muka hada iyakoki musamman ka dauka dan majalisar gezawa nasarawa kumbotso warawa amma a cikin su gaskiya ba wanda ya taba kawo tunanin bara a kawo motion din wannan hanya wanda kuma su ma gurin wucewa su ne da iyalan su amma kaga wani dan majalisa can yayi hange yadda ya kamata ya ga irin halin da muke ciki wuciya da ya taba yi na jin mamaki so daya ya gani ya nema ma akan a taimaka wannan hanya ta mu a shigar da ita don a mana wannan ai mana wannan aiki saboda haka da Allah muna kira da gwamnati da Allah wannan gwamnati mai adalci mai tausayi talakawa domin mun tabbatar cewa kaiwa ne ba a in dai za a kai mun tabbatar wannan gwamna namu shi kuma mai duba kokin jama'a ne insha Allah zai fitar da mu cikin kangin da ake ciki hanya ce wadda cewa gaba daya in ka dauka daga tula wacce za ta zagaya zuwa mariri gaba daya bata wuce kilomita goma sha ɗaya ba gaba daya wato amma wanda ya kamata a ce in an yi ta gaba ɗaya an raya gudun wallahi ko ba a yi wannan fly over ba aka ce da ke wannan hanya an yi ta wallahi gosulan gudun an gama an gama da gosulan round gaba ɗaya nan NPC baka ganin wannan kankarewa da aka fara kamar aikin ne ta hoga dangadan wannan kankarewa da aka fara yi muna da masaniyan cewa an kankare ne dan a samu hanyar da manyan motoci za su wuce titin tsame boka sun yi korafi akan cewar su suna titin za a kashe musu titin su saboda kuma sannan babu hanyar da za a bi su kansu shugabannin sun ga cewar bi ta nan kafin su zagaya ta kureki aiki ne tafiya ce doguwa sai na za su bi saboda haka shine suka kokarin suka samar da a zo a kankare wannan hanya za su da daɗin wuciya amma abin da muke tsammani ba don mu al'umma da muke ƙarƙashin su ba su kai mana wannan aikin sun yi ne don saboda wata masalaha ko ta a wuce su ji daɗin wucewa da kuma mutane sun matsa a kan can an ce ba za a buba manyan motoci ba sa so su bi za su kashe wancan titi don za a da hana a baya can titi ne samamme yanzu kuma titi aka ce da ku ya mutu kafin a yi muku shi aiki ne a takaici me ce bukatar ku bukatar mu shine muna kira da gwamna da mataimakin gwamna da duk wani mai faɗa a da Allah da ƴan majalisu dan Allah su taimaka su kama na ɗauki akan wannan hanya tamu dan Allah tunda Allah ya sa an zo dan Allah a jefi tsuntsu biyu da dutse guda ɗaya ake magana ta Hausawa domin wannan titi in aka yi shi za a wuce din lami lafiya har a gama wannan aiki na flyover sannan kuma al'ummar gurin an raya musu gurin saboda muna kasuwa kamar kasuwar Laraba Abasawa ita kanta an samu hanyar da za a je can su kansu mutanen da suke towa daga Mariri wani idan zai tafi haɗe jarar wa ya koma ma yan targar da ma ko da an yi gadar ba ruwan daga Mariri zai yanke kawai koma wani titin Laraba Abasawa ya an yanke an samu shortcut za a samu saukin gosulo da safa ma da ake da misali yan kansu mutanen suna bata aikin yan karota manyan motoci za su dinga yanke ta bayan gari wannan kamar an yi bypass ne kamar yadda sauran gurare muke gani suna yi a cikin bayananka ka yi maganar akwai akalla yan majalisu hudu da suke wannan yanki naku wanda kowanne yana da iyaka da ku amma ba wanda ya wani abu da ya kamata a ce an yi kamar yadda wannan na bebeji ya kawo kuduri a majalisa shin kun yi taban alli da su ne a baya ɗaiɗaikun su ko kuma kun haɗa su gaba ɗaya kun yi magana da su don ganin cewa sun kawo muku ɗauki wannan yan majalisu kamar yadda na gaya maka a ba mu sani ba ko ta da ƙahin ƙasa ko da suke yi nasu amma a zashiri ba wanda bai san wannan hanya ba amma a zashiri kuma ba mu taɓa jin wani ya motsa ya yi don a taimaka mana ba domin ka ɗauka ka ɗauka ɗan majalisa namu na jiha wallahi ko da yaushe wannan hanyar ta ce yana binta na Ishaku Ali Danja wanda majalisa namu yana binta hanyar ta ce ya santa mun ka masa magana a kai mun masa korafi a kai a rubuce a faɗe mu je mu gaya masa kuma ya tabbatar da irin wahala da muke ciki da kuma irin wahala da muke aikatawa muke gaya masa akan mu da irin gudunmu kuma da muke badawa sannan haka ɗan majalisar warawa wa labaran madari a muna kira da shi shi ma ya san cewar halin da ake ciki akan wannan hanya domin a cikin majalisun nan da shi da namu ba wanda ya fi kusa da shi a cikin majalisun nan ya fi kusa da wannan hanya sarawa da na kumbotsa sannan nan sarawa shi ma ya sani wannan halin da muke ciki ya san abin da muke ciki domin akwai lokacin da shi ya tunanin ma cewa zai kokarin cewa ko a haɗa yan majalisu dan a zo a tattauna wannan magana ya sani an kai ma korafi haka na kumbotso shi ma ya san halin da muke ciki wannan saboda ga muna kira da Allah da su taimaka su haɗa ƙarfi da ƙarfi dan Allah su taimaka su su yi mana sannan kamar ciyamomin mu da Allah su ma su taimaka mana su sa baki a ciki a zo a yi a suna ɗayin isa jarfuka a ramar hukumar jebas abubuwa kara musamman dangane da wannan aiki da ake yi eh yanzu ni wannan- wannan aiki da ake karciya ake mana na farko dai za mu godiya ubangiji Allah ya sa akan a taimaka mana a yi mana kwalabata akan hanyar nan domin in ba kwalabata akai akan hanyar nan ba to an yi nama ya da hulun wudanyi domin yanzu kaga in ka duba rawun din nan bakin ruwan nan na rawun gaba daya sun zo kan hanyar makabarta sun kwakule wannan hanyar da ruwan ke bi sun turo mana shi da ruwan mariri na wajen maragin nan nan zai shigo mana unguwa kuma hanyar yanzu an zo an karce ta da aka karce ta dan wannan titi titin ma yanzu babu fa kuma gurin zai zama hanyar goma gaba ɗaya kenan ana kokarin a samu ai kwalbati in aka yi mana wannan kwalbatin shine an taimaka mana an fitar da mu daga cikin jaki daga cikin jima saboda haka a taimaka tun da an riga an niyyata da abun alheri to ubangiji muna addu'a Allah ya tabbatar da shi wannan bora da ke kwakule ta ake buɗe hanyar ruwan Allah ya sa mu ma a zo a mana hanyar da na dinnan na ruwan ruwan in ya jiro daga farawa ya zo ijira kawai ya fitar burkin domin kai idan mana baya in ya dawo baya gida jama'a jama'a zai gaba dan da aka yi wani ruwa yau ba fi kwana kamar ba ta masha biyar na fita na ga wata mace wani mutum ya ɗauko wata mace a cikin ajin sau tana ta yin ƙuri da ta yi to ko tsaya zan yi in taimaka in ɗauke ka abota sai ce to ayin kashe gudun gurin ka ma za ka yi na ce eh to gaskiya in haka ne to baran yi haƙuri Allah ya sauke ta lafiya saboda haka to Allah duk annabi a taimaka mana akan wannan hanya direnin ɗin nan in ma ba a yi kwalta ba aka zuba wannan birjin a ɗaga shi itudu ruwan da ya zo ya sauka cikin wannan mafitar ruwa ya bi hanyarsa amma in ba a yi wannan kwalabata ba wallahi in ba a yi direnin ɗin wannan gaya ma gaskiya to hanyar ma gaba ɗaya ta zama hanyar ruwa gaba ɗaya domin an kwakulta ta zama gangare yanzu shi ma mai unguwar yankin da a shekarun baya muka taɓa labarta mai saro sanadiyar wannan eh, rashin hanya da suke fama da ita wani mamakon ruwa da aka yi sai da ya tafiya yaji da rawaninsa Ah, gashi zan haɗa mai saro don jin ta bakinsa musamman a matsayin su na iyayen ƙasa yadda suke kallon wannan aiki da kuma irin kiran da za su yi ga mahukunta don ganin cewar an shigo an kawo musu ɗauki.
Salamu alaikum jama'a ni ne mai ungujar kuka. Suna? Isiyaku Alai Isa jar kuka. Kana ji ko? Saboda haka wannan abu da ake yau da jiya wannan hanya na ga an sa katafila amma mai wata karfi ko sabuwa ce ma katafila ni na karfin ta ya kai saboda da ta yan kasuwa ake sa mana amma wannan naga tana farda hanyar sosai to saboda haka wannan aiki da ake karfa ai zugar wuɗe kurege zuga wuɗe kurege kar a zuge in an rufe brown an buɗe kuma tumo an zuge ku gaba ɗaya saboda haka a zuge wa kurege sai ban maka ji gashin ban maka gashin gurin saboda ita in gurin nama nama to saboda haka wannan hanya da aka garciya ba mun ce a'a ba mun ji daɗi tsakanin da Allah tsakanin da annabi wannan abu da aka mun yi an yi kokari mun ga hankalin mu ya kwanta da shi amma muna so akwai lallaɓar kama jirgi idan an daka akwai ruwa wata ƙasa mai ruwa a ƙasa ruwa na bulbulwa a cikinta saboda Allah ya kama yanzu wannan hanya manyan murshi zuwa su yanzu ba fa yara ne ƙananan murshi ba manya ne yanzu saboda haka idan an zuge na tabbatar yanzu hanya ta ta biyu tun da dalili ƙasa ta yi fara yin kasko saboda haka dan Allah don annabi a taimaka mai girma gwamna dan Allah dan annabi da yan majalisu gaba ɗaya da Allah ya kasu sun ga hanyar nan sun ganta ya sun ga larurarta dalili idan aka zo hanyar nan aka buɗe rawalo to mu fa an kira ruwa kuma ruwan nan ya fi karfin mu kuma sai yanda Allah yi da mu kamar yaya kamar yadda yi ruwan zai fanta ko gaba daya hanyar da ta lebo damar ruwan da ya shiya bakin jijjigon da aka ya shi gaba daya ta ya ta kwari ya kai ya ya zube amma muna so don Allah don annabi a yi kamar aikin nan a tafi tuture da dutse da a taimaka a tafi da aikin nan gaba daya kamar yadda adalci ta duk mutumin da ido tun da kamar kotun tauran kotun nan wallahi in ya biyo ta nan ta mazo na bukar daya bala ta da mu taurawa ce yanko ito shi zo bakin tula wallahi duk direban da ke ba wani gozulu saboda haka dan Allah mana roƙon Allah mana roƙon annabi muna roƙon ku yan mu da su tarayya gaba daya da Allah ya sa don Allah don annaba a duba da idan rahama a yi hanyar nan mai inganci mai kyau mai hanya mai kyau wacce ba mutumin da ya sai da ya je wani goshe wani insha Allah ku za mu ci gaba da bibiyar wannan batu kamar yadda muka ɗauko tun a baya don ganin cewar an samar da mafita abakar sabo akan mita 88.5 da na FM zamani daga garin Jarkuka.